الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina yi wa 'yan uwana mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a yau safiyar bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda shine ya daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya domin ci gaba da wannan majalisi a yau zama na hudu ko a yau zama na hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul nur jiya idan ba a manta ba mun kwana a tsaka da bayani a cikin ayatul mula'ana ma'ana ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da hukuncin li'ani a tsakanin ma'aurata yayin da miji ya zargi matarsa da aikata alfasha muna tsaka da bayani lokaci ya cin mana insha Allah ta'ala yau za mu dora amma kafin mu dora alaran ya sa mana albarka da maimaita ayoyin mula'ana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء
Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi kamar yadda jiya muka fara bayani a kansu ya saukar da wani hukunci wanda yake keɓancewa ce akan hukuncin da ya shar'anta na ƙazafi a ayoyin da suka gabaci wannan ma'ana an keɓance yanzu ma'aurata da wani hukunci nasu na musamman duba da yanayin da suke da shi na daban wanda ya sha bamban da ya kasance kazafi ya gifta a tsakanin waɗanda babu igiyar aure a kansu wannan hukunci shine Allah madaukakin sarki ya saukar da shi a cikin wannan ayoyi wanda ake kiransa da li'ani jiya idan ba a manta ba mun kawo hadisin da Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya hakaito dalili na saukar da wannan aya akan abin da ya faru tsakanin Hilal bin Umayya da matarsa yau insha Allah wanda wannan da muka kawo jiya riwayar jiya riwayar Imam al-Bukhari ce yau kuma insha Allah ta'ala za mu kawo riwayar Imam Ahmad saboda abin da ta dan kunsa na ƙarin bayani akan abin da ya faru a cikin riwayar da Bukhari ya kawo ta wadda take takaitacciya Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ya rawaito hadisin sa da isnadin sa zuwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu an inda yake cewa bayan Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayoyi na hukuncin ƙazafi wallazi ne yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada har zuwa ƙarshe sai Sa'ad bin Ubada shugaba ne na mutanen Madina sai yake cewa a haka za unzilat ya rasulullah waɗannan ayoyin haka aka saukar da su ya manzan Allah wannan ba wai tambaya yake yi ta tuhuma ba sai dai tambaya ce yake yi ta jin cewa wannan al'amarin yanzu haka zai kasance a tsakanin kowa da kowa duk wanda ya tuhumi wani da laifi ko da aikata zina sai ya kawo waɗannan shaidu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku taron mutanen Madina shin kuna jin abin da shugaban ku yake cewa sai suka ce ya rasulullah kada ka ga laifinsa domin shi mutum ne mai tsananin kishi bai taba auren mace wadda ba budurwa ba kazalika bai taba sakin mace wani a cikin mu yayi karfin halin auren matarsa ba bayan ya sake ta ma'ana saboda tsananin kishin da yake da shi sai sa'ad ya ce ya manzan Allah wallahi na san cewa gaskiya ce kuma na san cewa daga Allah maɗaukakin sarki take wa- ma'ana wannan hukunci da waɗannan ayoyi amma ina mamakin yadda mutum zai zo ya samu matar shi tana aikata wannan sha'ani ko aiki na shashanci ya tsaya ya yi tsayi bai ɗau hukunci ba bai ɗau mataki ba bai yi fushi ya zartar da wani abu ba har sai ya je ya kawo shaidu guda hudu sai ce yo ai kafin in je in kawo shaidun ya rasulullah sun gama biyan bukatar su sun yi abin da za su sai abdullah ibn abbas ya ce ba a ɗan wani lokaci ba da yin wannan hadisar ko waƙiya tsakanin sa'ad bin ubada a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci takaitacce sai ga hilal bin umayya ya zo hilal bin umayya wanda shine ma'abocin kissar da ta zo a riwayar jiya yana ɗaya daga cikin mutane guda ukun nan wanda Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu bayan sun kasance za a tafi yakin tabuka sun ba da hanzari wanda yake ƙoƙarin kubce wasu da zuwa wannan tafiya mai tsananin wahala da hilal bin umayya ya zo ya dawo daga tafiya da daddare ya shiga gidansa sai ya tadda matarsa a tare da wani ya gani da idansa ya ji da kunnensa ya yi kwana na takaici da bakin ciki saboda wannan al'amari da ya gani har gari ya waye bai zarce ko ina ba sai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je ya hakaita mishi abin da ya faru ya tabbatar mishi da cewa ya gani da idansa kuma ya ji da kunnensa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci abin da Hilal ya zo da shi ma'ana al'amari ne wanda yake mai nauyi al'amarin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nauyi sai mutanen madina sai suka taru suke cewa shi kenan yau gashi an jarabce mu da abin da sa'ad bin ubada ya ambata ma'ana dama sa'ad ya ce shin a samu namiji ya zo ya samu matar shi da wani kuma dole ya haƙuri ya shiru ya gansu kuma dole ya shiru in ya yi magana sai kuma a yanke mishi hukuncin ƙasafi suka ce to gashi an jarabce mu da abin da sa'ad bin ubada ya ambata wanda wannan yana daga cikin abubuwan da malamai sukan kalla lokacin da suke faɗakarwa a kan lallai mutum ya zamanto duk sanda zai yi magana ko fata to ya zamanto ya yi na alkhairi shine abin da hausawa suke cewa fata na gari lamiri albala'u muwakkalun bil mantiq so tari akan samu abin da ka furta kai fata kake ambatawa da bakinka sai ya zamanto ya zo ya auku na al'amura marasa daɗi shine abin nan da zaki je ana shawai karka faɗa ƴan aminsa amsa in ji hausawa ma'ana abin da ake so a nuna shine kada ka yi riƙa lafazi wanda yake mara daɗi ko na tsoron faruwan wasu munanan al'amura saboda kar ya kasance wannan ya faru don haka wannan abu da sa'ad bin ubada ya ji tsoron ya faru a cikin al'umma to gashi Allah ya kawo jarabawa cewa hilal bin umayya ya faru da shi don haka sai mutanen madina suka fara tattaunawa irin je tattaunawa da ake yin wasu al'amura irin wannan sun faru shin yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ma wa Hilal bin Umayya bulala ne ta cewa yayi kazafi kuma ya sa a cikin jama'a ya zamanto a daina yadda da maganar sa ko kuma yaya Hilal sai ya ce wallahi babu abin da nake fata sai cewa Allah madaukakin sarki ya saman min da mafita akan wannan al'amarin domin yanda ya faɗa ya gani da ido kuma ya ji da kunni da haka hilal sai ke cewa ya manzan Allah na fahimci ko na ga cewa al'amarin da na zo maka da shi ya yi maka girma ya yi maka tsanani kuma wallahi Allah ya san cewa ni mai gaskiya ne da haka فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه يجي cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so yana so ya sa ni ai mishi bulala saboda bayi da hukuncin da ko tabbacin da zai bayar bayan shi kadai karan kansa da ya ga wannan al'amari sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayi ga manzansa ta yanda sahabban da suke majalisin suka gane yanayin da manzon Allah yake shiga idan wahayi ya zo masa da haka bayan mala'ika jibrilu ya kau ma'ana ya kawo mishi wahayin sai Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan ayoyi dan haka sai farin ciki da cewa Allah ya kawo mafita akan wannan yanayi da ake ciki sai ya tura a je a kirawo Hilal bin Umayya sai ki ce mishi abshir ya Hilal qad ja'ala Allahu laka farajan wa makhrajan albishir ɗinka ya hilal Allah maɗaukakin sarki ya kawo maka mafita da buɗi ya kawo yayewa akan yanayin da aka shiga sai hilal ya ce qad kuntu arju zalika min rabbi ya ce dama abinda nake fata kenan ubangiji na da yi min da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aje a taho da ita ma'ana ga yanzu hukuncin da za a zartar Allah ya saukar me ya rage aje a kirawo wannan mata a zo da ita da aka zo da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu waɗannan ayoyi a tare sannan ya tunatar da su tunatarwa ta wa'azantarwa wadda za ta sa mutum ya shiga taitayin sa ya dawo hankalinsa ya ƙara nuna musu cewa azabar lahira ta fita duniya ma'ana kafin ku aikata wannan ku dawo cikin hankalinku ku gane kunya da za ka ji a duniya kada ta bayu ka yi ƙoƙarin kore ta da ɗaukan nauyin azabar lahira domin azabar lahira mai girma ce kuma mai raɗaɗi ce sai hilal ya ce wallahi ya rasulallah da qad sadaqtu alaiha na rantse da Allah ya manzan Allah gaskiya nake faɗa a game da ita ita kuma tana buɗar baki sai ta ce ƙarya yake yi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan a zo a yi li'ani a tsakanin su hilal yayi wa innan rantsuwa guda uku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa na cewa innahu lamina sadiqin lallai abin da ya faɗa gaskiya yake yayin da ya zo ta biyar ɗin sai aka ce da shi ya hilal ittaqillah ya kai hilal ka ji tsoron Allah azabar duniya ta fi sauƙi akan azabar lahira wannan ta biyar ɗin da za ka yi ita ce mujiba ita ce mai wajabta mai lazamta cewa azaban nan da Allah ya ambata ta same ka sai ya ce wallahi daukakin sarki ba zai yi min azaba a kanta ba kamar yanda ba a yi min bulala a kan wannan al'amari ba da haka sai ya yi wannan rantsuwa ta biyar wadda a cikinta shi ne ya yi fata ko ya yi rantsuwa da cewa idan har ƙarya yake to la'anar Allah ta tabbata a gare shi sai aka zo ɓangaranta ita ma aka sa ta kai wannan rantsuwa a ƙarshe da ta zo ta biyar ɗin ita ma aka yi mata kwatankwacin yadda aka yi masa ittaqilla ki ji tsoron Allah azabar duniya mai sauƙi ce akan ta lahira wannan ta biyar ɗin rantsuwan nan da zaki ta biyar ita ce mai tabbatarwa ita ce wadda za ta lazumta azabar Allah ta hau kanki sai ya zamanto ta ɗan yi inda inda ta ɗan yi shiru shin ta cika ne ko kar ta cika har ta ji kamar ta yi i'tirafi ma'ana ta karbi laifinta ta yadda da cewa ta aikata sai ta ce wallahi la afdahu qaumi wallahi ba zan kunyata jama'ata ba ba zan kunyata kabilata ba ba zan kunyata yan gidanmu ba duka zai iya daukan ma'anar haka sai kawai tai wannan a rantsuwa ta biyar da cewa fushin Allah ya tabbata a gare ta idan har ya kasance mai gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba tsakaninsu su ya kuma yi umarni da cewa ɗan da zai biyo baya ma'ana ɗan da za ta haifa bayan wannan al'amari da ya faru ba za a nasabta shi zuwa ga uba ba domin wannan ba uba ba ne ba a gare sa kuma sannan kada wanda ya jefe ta a kan wannan ɗa nana kar wanda ya zo ya ce mata wannan ɗan da kika haifa bai da uba ko ɗa ne na zina duk wanda ya jefe ta da wannan to ya sani cewa akwai haddi a kansa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta a tsakaninsa cewa a tsakaninsu cewa babu maganar cewa zai bata mahalli babu maganar cewa zai bata abinci duk wani nauye-nauye da yake hawa kan miji a matsayin yana riƙon matarsa to yanzu ya kau daga kansa domin aurensu ya ƙare ƙarewa ta har abada ma'ana kamar talafin abadiyan aure wanda yake idan an yi saki uku to ya zamanto ba maganar ciyarwa ba maganar shayarwa ba maganar komi ba maganar wannan harshe ya kasance mace ta yi aure bayan nan tukunna wannan akan saki kenan a nan kuma sai zamanto rabuwa ce rabuwa ta har abada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo wasu sifofi waɗanda suke alakanta wannan ɗa da ɗaya daga cikin mazajen nan guda biyu ya ce idan ɗan nan ya zo da siffa ta kaza da kaza da kaza da kaza to ɗa ne na hilal bin umayya idan kuma ya zo da siffa ta kaza ta kaza ta kaza to ba ɗan wani bane ba face ɗan wannan wanda aka jefe ta da shi ɗin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi zaman shi kenan an yi li'ani an raba aure an tafi bayan wannan sai wannan baiwar Allah ta zo ta haihu da ta haihu sai aka samu siffofin da ɗan nan ya zo da su kwatankwacin siffofin wannan farkan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wasafta da cewa idan har ɗansa ne za a gan shi a wannan al'amari ko a wannan yanayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laulal aiman la kana li wa laha sha'an ba dan rantsuwa da suka yi ba ba dan li'ani da suka yi ba to da tsakanina da ita akwai wani al'amari wannan da mai riwayar hadisin ikrima yake cewa har ya girma ya zamanto shugaba a garin Misar muna ganinsa kuma ana nasabta shi da mahaifiyarsa ba tare da an nasabta shi ga uba ba shikenan ya zamanto kamar me uwa kadai yake da ita amma ba wanda ya isa ya daga baki ya jefe shi da cewa kai ba dan aure bane ko kai dan zina ne duk wanda ya masa wannan za a yanke mai haddi wannan kuma yana daga cikin gata da addinin musulunci ya tanadar wa wannan ɗa da za a haifa ta irin wannan yanayi wanda bai ji ba bai gani ba sai addini ya ba da kariya a kan kar a rika jifan shi da wannan kalma domin za ta zamanto ƙaiƙayi da damuwa da raɗaɗi a cikin zuciyarsa wannan riwaya haka imam ahmad bin hanbal ya fitar da ita a wannan yanayi mai tsayi sai dai malamai suna da tattaunawa akan isnadinta da cewa akwai waɗanda ake tuhuma akan isnadinta amma in muka yi duba tsakaninta da riwayar da muka karanta jiya ta Imam Bukhari za mu ga akwai shige mai yawan gaske ta bangaren menene hakikanin abin da ya faru tsakanin shi Hilal bin Umayya da matarsa abin da ya faru a majalisin manzon Allah na na Sa'ad bin Ubada shine abin da ya zamanto ƙari akan wannan riwaya dan haka a bisa wannan za mu fahimci akwai hukunce-hukunce da yawa ƙari wanda ya zamanto ta sun fito a cikin wannan riwayar wanda ba su fito a waccan ba kazalika yana daga cikin dalili na saukar wannan su wannan ayoyi da malamai suke kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan sura hadisin da aka rawaito daga sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu an wanda imam ahmad ya fitar da wannan hadisi shi ma a cikin musnad din shi inda yake cewa umay waymit ya zo gurin Asim bin Adi shugaban kabilar Banu Ajlan yake ce mishi je ka tambayar min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kake gani ko me za ku ce akan ya zamanto namiji ya samu matarsa da wani namijin a tare da ita shin zai kashe shi ne ko kuma yaya za a yi da shi sai Asim ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan tambaya da dan uwansa ya turo sa da ya zo ya yi ta a majalisar manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci tambaya ba wai kyamata ta cewa ba hakan ba zai faru ba sai dai al'amari ne da me nauyi ne tunda bayan Allah ya riga da ya saukar da wa'incan ayoyi na hukuncin kazafi da Uwaimir ya sami shi sai ya ce mishi yaya kai da tambaya ta da na baka sai ya ce naje na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kyamaci wannan tambaya din da haka sai uwaimir ya ce wallahi la'atiyanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi zan tafi da kaina in je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in tambaye shi da ya je sai ya same shi Allah madaukakin sarki ya riga ya saukar musu da hukunci akan wannan tambaya din da haka sai ya kira shi ya ce a je a kirawo matan nan tasa da yake tambaya akan sha'anin abin da ya faru a tsakaninsu aka zo aka gudanar da li'ani a tsakaninsu a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Uwaimir ya ce ya Rasulullah idan na ci gaba da zama da ita to zan zalunce ta ma'ana zuciyata ba za ta juri ga abin da na ji ko na gani sannan kuma in ci gaba da zama da ita a matsayin matar da take a ƙarƙashina wadda za mu zamantakewa ta aure da ita ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba tsakanin su sai ya zamanto wannan shine sunna da take aukuwa ko take wanzuwa tsakanin waɗan ma'auratan da li'ani ya gudana a tsakanin su ma'ana daga wannan abin da ya faru da furucin da yayi sai manzon Allah ya hukunta cewa idan an yi li'ani to aure ya kare shi kenan an raba tsakanin auren sai ita ma manzo Allah yayi kwatankwacin maganar da ta zo a cikin wacce riwaya sai ce ku sa ido ku gani ku kalla ku gani idan ya kasance ta haifi ɗa mai yanayi kaza da kaza da kaza da kaza to ya kasance mijin nan nata gaskiya yake yi ba ɗansa bane ba amma idan ta haife shi akan yanayi kaza da kaza to ya kasance ƙarya yake yi domin wannan yanayi ɗansa ne nasa ne sai ta haife shi akan yanayin da aka kyamata ma'ana yanayin wancan wanda ake zarginta da shi kun ga wannan riwaya sai ta nuna mana cewa a can an kawo kissar akan cewa wani sahabin ne daban wannan al'amari ya faru da shi wannan ma kuma an kawo kissar da cewa wani sahabin ne Uwaimir shi ma ta faru da shi to anan babu cin karo da juna bisa abinda malamai suke tafiya akan shi akan iya samu sababi guda biyu ko sama da haka ya auku Allah madaukakin sarki ya saukar da hukunci lokaci guda kuma a nan gurin za mu ƙara fahimtar cewa wannan raba tsakanin ma'aurata ɗin ko kuma ƙarewar igiyar aure a tsakaninsu abu ne wanda yake tabbatacce domin duka riwayoyin sun zo da wannan kuma rabuwa rabuwa abadiya kamar yadda jumhurin malamai suka tafi a kanta illa dai imam abi hanifa yake ganin cewa idan wannan wanda ya yi jifan ma'ana wanda ya jefi matar tasa bayan sun zo sun yi li'ani ya zo ya yi itirafi ma'ana ya faɗi da cewa wallahi ni ƙarya nake lokacin da na ce matata wance ta aikata wannan laifi to za a yi mishi bulala ta haddin ƙazafi kuma sannan wannan ɗa da in ta haifa bayan wannan al'amari za a jingina mishi shi domin ya ƙaryata kansa sannan kuma zai iya yiwuwa ya dawo da ita igiyar aurensa bayan ya kasance bayan ta rabu da shi ta yi aure da wani namijin kamar kwatankwacin macen da aka sake ta saki uku idan ta yi aure da wannan miji tsohon mijinta na farko zai iya dawo da ita to imam abi hanifa sai ya dora wannan akan cewa bayan li'ani in har ya tuba ya faɗi cewa ƙarya ya mata ko ƙage ya mata to za a yanke mishi hu haddi kun ga kenan wannan abu nauyi ya sauka a kansa kuma yana da damar da zai iya dawowa da ita idan har ya kasance ta yi aure bayan wannan abu kazalika imam al-bukhari ya kuma kawo wata riwaya daga dai sahal bin sa'adin sa'idi inda yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo gurin manzon Allah sai yake cewa ya rasulullah me kake gani idan namiji ya samu matarsa tare da wani namijin suna mu'amala shin ya kashe shi ne kuma ku zo ku kashe shi ma'ana annafsu bin nafs in ka kashe kai ma za a kashe shi ko kuma ya a kashe ka ko kuma ya za a yi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayoyi na ni'ani shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi Allah ya hukunta a kanka da kan matarka ma'ana Allah ya saukar da hukunci wanda yake ya dace da abin da ya faru tsakaninka da matarka sai aka zo aka yi la'ani a tsakaninsu a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan manzo Allah ya raba tsakaninsu sannan kuma tana da ciki sai yayi inkarin wannan ciki da take a tare da shi kuma ya zamanto mijin dan nan da ta haifa ana nasabta shi ne zuwa gare ta ko da a ce uban nan ya mutu wannan ɗa bayi da gadon wannan mijina ta ɗan nan zai zamanto kaɗai da tsatsanta ake jingina sa wannan a cikin wannan riwayar za mu ƙara fita da wata fa'ida ta cewa kenan ko in ce wannan kissa ta uwaimir za mu ƙara fita da fa'idoji kamar haka na farko akwai maganar jingina ɗa wanda babu a cikin waccan riwayoyin guda biyu na Ubada bin Samit hadisin Ubada da kuma wannan dogon riwaya da muka kawo ta Imam Ahmad babu maganar ya za a yi da kun ga ƙarin wannan riwayoyi sun ƙara fitar da wani hukunci na cewa ɗan nan gawa za a jingina shi idan an haife sa sannan kuma ya ba da wata ƙa'ida ta yadda za a mu'amalanci wannan ɗan a karan kansa ba za a rika jifansa ko a rika cewa kai ɗan zina bane ko wani abu makamancin haka ba wanda yake da hakkin ya yi wannan kuma duk wanda ya za a zartar mashi da hukunci na hajji sana a daidai wannan gabar zan ja hankali na irin yadda wani lokaci za ka ji mutane sukan yawaita faɗa a tsakaninsu ai babu aure da zargi kamar daga zaran namiji ya nuna yana zargin matarsa a aikace ko da wasu kalmomi sai a rika ganin kamar aure ya ƙare shi kenan ba da wannan aure yake karewa ba samuwar zargin karan kansa tana lazumta cewa a yi mawa miji haddi ne idan bai zo ba yi da hujjoji to dole a zo a yi li'ani li'ani shine yake raba igiyar auren don haka idan namiji ya zargi matarsa to ɗayan biyu hujja ko kuma a zo a yi ne a yi li'ani domin hukuncinsu na musamman ne Allah ya keɓance su daga waɗancan da za a yi musu bulala idan ya kasance zargin ya gifta a tsakanin waɗanda ba ma'aurata ba da haka da Allah maɗaukakin sarki ya ce والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ما لمي ما سبيبيا نلفز زانا القرآن سكتشي ألا مدعوكين سركي بيتي ولم لم يأتوا بأربعة شهداء بكمن ينديتي أود أن شان آيوين كذتي ولم يكن سبو داما زي وهلا تسامو إن بلنتناس زودس أتشان قرن abin zargi ya gifta a tsakanin waɗanda ba ma'aurata ba za a iya samun damar da nutsuwar da wanda ya ga wannan al'amari zai zo ce ku zo ku taya ni gani kun ga abin da wance da wane suke yi kayye kuwa kayi shela amma miji fa ina zai samu wannan nutsuwar babu saboda tsananin tashin hankalin shi sa Allah ya ce walam yakun dama ba za a samu ba ballantana a ce ya taho da waɗannan shaidu a wannan yanayi kuma wannan wanda shine abu da yake galibi zai faru zai yi wahala a samu namijin da zai samu nutsuwar tattaro shaidun da za su zo su taya shi tabbatar da wannan abu kazalika cikin abubuwa da malamai suka bibiya wanda suke masu muhimmanci na ga ya dace mu tunatar da juna akan shi shine yanayin siga ta li'anin idan muka lura za mu ga shi namiji addu'ar da yake wa kansa ita ce mai a ƙarshe la'anar Allah ta tabbata a kansa yayin da ita kuma mace ne fushin ubangiji menene bambanci tsakanin la'ana din da fushin ko me yasa kowanne aka bashi shi yayi wannan lafazin a yanayin sa ba a bada zabi kowa ya zabi wanda ya ga dama ba sai malamai suka ce an kebance mace da ta yi mawa kanta rantsuwa da cewa fushin Allah ya tabbata a kanta idan ta kasance ta yi ƙarya akan wannan abu da mijinta ya zarge ta da shi domin idan ƙarya take yi to fasani dai tana ƙaryar nan ne tabbas akan tana sani in har ta yi ɗin kuma ta zo take inkari take musun hakan ta haka to ta fi kowa ne sani tana da tamamal ilm na cewa ta yi wannan zina ko ba ta yi ba don haka sai ya zamanto duk wanda zai yi ƙarya alhalin yana sanin cewa gaskiya abin da yake hakika ya koye sa ya karyata sani a zahiri to fushin Allah shine yafi dacewa da shi kamar yanda ya kasance a kan Yahudawa da Allah ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin sun san gaskiya amma suka yi taurin kai suka yi girman kai suka tibire suka ficiccike bayan an riga an gama gaya musu siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'unsa da yanayin inda zai zo a cikin littafin su amma da ya zo gashi sun san shi ne amma sai suka yi mai girman kai suka yi taurin kai suka kiyarda ku suka karyata risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya fushi da su sai suka ce kwatankwacin haka ne ta san gaskiya ta san ta aikata amma sai ta ki saboda ta yi taurin kai akan abin da yake na haƙiƙa sai Allah ya fushi da ita saboda ta ƙaryata abin da ta san cewa gaskiya ne amma shi kuwa namiji suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya sa shi da wa kansa addu'a da la'ana saboda idan har ƙarya yake yi ma'ana idan ya san ba ta bai jefe ta da shi ya ƙirƙira mata ya faɗa to yanda ya kori matarsa daga cikin inuwa ta aure da alfarma ta aure da mutunci na aure ya aibatar mata da ɗanta da ya kasance a cikin daraja da ni'ima ta kasantuwarsa a ƙarƙashin ni'imar aure shi ma sai ya fi dacewa Allah maɗaukakin sarki ya kore sa daga cikin rahamarsa domin la'ana ita ce mai Allah maɗaukakin sarki ya fitar da mutum ya kore sa daga cikin rahamarsa da haka tun da ya kori matan nan da ɗan da taka iya haihuwa bayan wannan abu daga cikin wannan ni'ima da Allah ya musu ta mutunci da kima ta aure shi ma sai ya kasance abin da Allah maɗaukakin sarki zai mishi shine ya kore shi daga cikin da'ira ko ni'imar Allah maɗaukakin sarki wannan taujihi na malamai abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci kuma idan muka lura duk da yake ba nassi ne da shari'a ya tabbatar da shi ba amma abu ne da lallai akwai lura a kansa bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayan Allah madaukakin sarki ya gama saukar da wannan ayoyi ko ya gama fadar hukunci na li'ani sai ya rufe da wannan aya ko wannan ah, hukunci da cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha tawwabun hakim ba dan falalar Allah madaukakin sarki da rahamarsa a gare ku ba ma'ana in kuka zo kuka tuba kuka gane cewa kun yi kuskure kuka nemi Allah ya yafe muku sannan kuma ba dan falalarsa da rahamarsa ba da ya saukar muku da wannan hukunci wanda shine yafi dacewa a tsakanin ma'aurata sannan ba dan falalarsa da rahamarsa ba na saukar da iyakoki waɗanda za su daidaita su samar da tsari a cikin zamantakewa na auratayya ba ko kuma zamantakewa na rayuwa to ya da za a yi ma'ana Allah madaukakin sarki yana nuna mana irin waɗannan hukunce-hukunce falala ne da rahama ga bayi ni'ima ce a gare su da Allah ya saukar musu da ishi saboda bai bar su suna rayuwa kara zuba ba sannan bai bar su zama irin a zaman nan da za a ce kamar zaman tasha kowa ya ɗiba yanda ya ga dama ba kazalika bayan ya shar'anta wasu hukunce hukuncen sai ya keɓance wasu yanayi na musamman saboda duba da abin da ya dace da su wannan duk yana cikin rahamar Allah madaukakin sarki sai ce wa annallaha tawwabun hakim Allah madaukakin sarki tabbas mai yawan tuba ne kuma mai hikima ne a cikin dukkanin abin da yake hukuntawa wannan sai ya nuna mana cewa dukka bayan waɗannan abubuwa da suka faru to Allah madaukakin sarki ya buɗe ƙofar tuba ya nuna cewa duk wanda ya koma zuwa gare shi to cikin rahamarsa zai gafarta masa zai yafe masa matukar mutum ya yadda da wannan laifin da ya aikata kuma ya nemi Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya gafarta masa kuma wannan shine sunna ta Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa a wurare daban-daban da laifuka daban-daban da bayi suke aikatawa Allah madaukakin sarki yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya sai yace ni illa man taba والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا duka irin waɗannan laifukan da ma wasu da yawa burjik za mu ga Allah maɗaukakin sarki baya rufe wa bayinsa ƙofar tuba baya yanke musu tsammani baya cewa shi kenan duk wanda ya na kore sa daga rahamata gaba ɗaya ko ya da daga baya ba zan saurare shi ba duk irin girman lafazin matukar ba shirka bane ba ga Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki yana buɗe ƙofar tuba yanzu dai duba ka ga irin hukunce hukuncen a cikin wannan ayoyin da muka misalta inda Allah madaukakin sarki ya kausa lafazi ga ma'abutan su ya faɗi hukuncin da ya gadar musu amma me duk da haka bai rufe kofar tuba ba ma'ana ma'aurata ko da haka ya gifta a tsakanin ku masu yin kazafi ko da haka kun yi wa mutane kazafi an yanke muku haddi kuna dai da kofar tuba cikin rahamar Allah da falalarsa za ku iya komawa ku nemi gafarar Allah maɗaukakin sarki akan abin da yake ya shar'anta ko ya hukunta a bisa irin wannan yanayi da ake ciki don haka waɗannan ayoyi na abin da ya shafi a hukuncin li'ani a tsakanin ma'aurata za mu fahimci cewa lallai a cikin wannan hukunci akwai ɗauke kunci da damuwa daga cikin wannan al'umma domin a farko an yi bayanin cewa duk wanda ya yi jifa to ga abin da za a yi mishi idan ya jefi kamammiyan mace amma Allah ya bada wani tafsisi na musamman wanda wannan sauki ne da falala da ni'imar Allah madaukakin sarki kazalika abu mai muhimmanci da ya kamata mu sani shine li'ani ya keɓanci miji ne yayin da ya jefi matarsa da zina ko kuma ya ce cikin da yake a jikinta ba nasa bane ko ɗan da ta haifa wannan ɗan ba nawa bane ba amma ba yana aukuwa bane ba idan ya kasance mace ce mai zargin idan namiji ya zargi matarsa shine za a zo a yi li'ani amma mata ce ta zargi miji wannan kuma wani al'amari ne daban da za a yi kokarin a tabbatar da shi a samu sulhu a tsakanin su idan ya kasance ba haka bane ba in kuma haka ne kuma wurin da ake tabbatar da shari'a ne aka tabbatar bil qara'in da shaidu da ta kawo to lallai za a yanke mishi haji wanda Allah madaukakin sarki ya zartar ku ya saukar na abin da ya shafi mazinata kazalika sai mu gane Allah madaukakin sarki a yana daga cikin falalar Allah da rahamar sa da ya bayyana wa musulmi munin laifin zina da kuma cewa lallai su nisance ta domin ga irin illoli da take haifarwa lungu da sako a cikin rayuwa bayan kasancewar mutum karan kansa ta taba ta bayan waɗanda take tare da shi mu duba mu gani a cikin riwaya dinnan waɗannan mata meye duk ya kawo damuwar su la afdahu qaumi bazan kunyata al'ummata bazan kunya jama'ata ba shi abun kunya ne da illarsa ba ta tsayawa akan ma'abucinsa kadai tana shafar me har wanda ya zamanto bai ji ba bai gani ba matakar ya rabi wanda ya aikata wannan laifin da sauran abubuwa na fawaid wanda suke a cikin waɗannan ayoyi wanda zan yi so lallai ya kasance ma'abuta bibiya na ma'anoni na alkur'ani su rika tuntuntuni suna ƙara fahimtar hikimomin da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin hukuncen hukuncensa da falalar da ya mana wadda ba za ta kirku ba walillahi alhamdu wal minna na'am malam
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم
Allah maɗaukakin sarki da ci gaba da cewa a cikin wannan sura innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim hakika waɗanda suka zo da ƙagaggiyar ƙarya wasu jama'a ne daga cikin ku to kada ku zace shi alheri ne a gare ku kowanne mutum daga cikin su yana da sakamakon abin da ya aikata na zunubi wanda kuwa ya jibinci fara yayata shi da kwaza shi daga cikinsu yana da azaba mai girma laula istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin ina ma lokacin da kuka ji shi muminai maza da muminai mata sun yi wa kawunansu zaton alkhairi suka kuma ce wannan ai kage ne bayyananne لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون me ya hana su kawo shaidu hudu game da shi ma'ana kagen to tun da yake ba su kawo shaidun ba to waɗannan a wurin Allah su ne maƙaryata Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamastakum fima afadtum fihi azabun azim ba don kuwa falalar Allah a gare ku da rahamarsa ba a duniya da lahira to tabbas da azaba mai girma ta shafe ku game da abin da kuka kutsa a cikinsa.
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم yayin da kuke bayayeniyarsa ma'ana tsagen da harsunan ku kuke faɗar abin da ba ku sani ba da bakunan ku kuke kuma tsammaninsa abu ne mai sauƙi alhali a wurin Allah abu ne mai girma ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم إنا ما يعين دكوكي جي كوكوكا جيشي كنشي بيداتي دمومي إرم ونن مغانر با tsarki ya tabbata ga Allah ai wannan kage ne babba ya'idukum Allah ya'idukum Allah an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin Allah yana gargadinku da kuma kada ku kuma yin irinsa har abada idan har kun kasance muminai wa yubayyinu Allahu lakumul ayati wallahu alimun hakim Allah kuma yana bayyana muku ayoyi ne Allah kuma masani ne mai hikima innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lallai waɗanda suke son yaɗuwar mummunan abu a cikin waɗanda suka yi imani suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira kuma Allah ne ke da masaniya kuma ku kuma abin da kuka sani sannan Allah madaukakin sarki ya rufe waɗannan ayoyi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah ra'ufur rahim kuma ba dan falalar Allah a gare ku da rahamarsa ba da kuma cewa lallai Allah mai tausayi ne mai rahama to da kun fada cikin halaka waɗannan ayoyi guda goma kamar yadda na karanto tarjamar su ta kai tsaye kamar yadda malamai suke fassarawa ta tarjama taƙaitacciya ayoyi ne da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su akan sha'anin nana Aisha radiyallahu anha uwar muminai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da masu ƙage suka jefe ta da ƙarya munafukai suka kulla magana wadda ba a yi ta ba ba a some ta ba suka jefi na na Aisha radiyallahu anha tsantsar ƙarya wadda babu ko tsofa ne na gaskiya a ciki Allah madaukakin sarki sai yayi kishin manzansa akan wannan ƙarya da jifa da aka yi mawa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya saukar da ayoyi waɗanda yake wanki na na Aisha radiyallahu anha akan wannan zargi da aka yi mata saboda kare mutunci da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka al-ifk da aka yi wa na Aisha shine mafi munin kage mafi munin ƙarya ƙarya da ta kai makura gurin kurewa da munafukai suka kullata suka jefi na na Aisha radiyallahu anha Allah madaukakin sarki bayan ya saukar da hukunce-hukunce da suka shafi kazafi gamamman hukunci wanda ya shafi gama gari da kuma keɓantacce wanda ya shafi ma'aurata sai ya kawo hadisatul if ma'ana ayoyi wanda suke wanke na na'isha akan kagen da aka yi mata saboda alaƙar da suke da shi da wannan maudu'i din na farko sannan kuma mu sani cewa wannan ayoyi sun sauka ne domin su tabbatar da abun da aka faɗa ɗin nan ko ƙaƙen da aka yi ba gaskiya ba ne ba kamar yadda mutane da yawa sun tafi akan cewa wannan abun gaskiya ne har izuwa yanzu da muke rayuwa wanda daga cikinsu akwai rawafid da 'yan shi'a wanda jilan ba'da jil suna halaka al'umma bayan al'umma suna halaka sakamakon imaninsu da cewa wannan abu da aka jefina na aisha da shi gaskiya ne wanda hakan yana nuna ƙarara cewa an ƙaryata nassi na alƙur'ani domin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi ɗin wanda ya ƙaryata wannan maganganu sannan kuma ya tabbatar da cewa na na Aisha gaskiya ta faɗa ko kuma abin da aka tume ta da shi ba haka bane ba kazalika wannan hadisa ma'ana wannan abu da ya faru na hadisatul ifk abu ne wanda ya zamanto an jarabci mafiya tsarkin zukata a al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ɗanɗana musu wata jarabawa mai zafin gaske mai nauyi mai raɗaɗi a cikin zuciya wadda ba kowane ɗan adam bane zai iya shiga cikin irin wannan yanayin ya fita lafiya kazalika an sanya cewa ya zamanto abu ne mai nauyi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun a wancan lokacin domin muminai na kwarai sun shiga halin damuwa da tashin hankali akan wannan al'amari da aka jefi na Aisha radiyallahu anha kadalika jarabawa ce a bangarorin nan daban-daban bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar shi shugaba jagora annabi manzo daga gurin Allah madaukakin sarki iyalansa tsarkaka a jefe su da wannan abin matar ma ba kowace ba na na aisha da aka tambaye shi wa ka fi so kai tsaye ya ce ni aisha an jarabci zuciyar mahaifinta wanda yake amini ne masoyi ne mai gaskatawa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda amintaka da ƙauna ta kai ya ba da ransa fansa domin yin hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙauna da yadda da aminci ya kai ya wanke diyarsa Nana Aisha ya bashi. Nana Aisha ta samu babban matsayi a gurin manzon Allah sai kuma kwatsam ga wannan al'amarin ya faru. Ya zuciyar Sayyidina Abubakar za ta kasance. An jarabci zuciyar Safwan bin Mu'attil wanda aka yi mishi wannan ƙage tsakaninsa da Nana Aisha. Yaya ya shiga tashin hankali a matsayinsa na sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan jifa da aka yi masa da tuhuma da ake yi masa da wani ido zai kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin damuwa da kunci ya shiga an jarabci ita karan kanta uwar gayyan na Aisha radiyallahu anha da tashin hankali da jifanta da abin da bata san hawa ba bata san sauka ba an jarabci mahaifiyarta a matsayin uwa wadda za ta shiga hali na kunci da damuwa sa'ilin da duk wani mummunan abu ya taba yarta an jarabci al'umman musulmi baki ɗaya na wannan lokacin domin ba sa so su ga abin da zai zamanto wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damuwa ba sa so su ga abin da zai taba mizajin manzon Allah ko ya haifar mishi da damuwa ko bacin rai ballantana al'amari mai girma irin wannan dan haka jarabawa ce mai girman gaske abin da ya shafi hadisatul ifk wanda waɗannan ayoyi za ku ji yanayin yadda muka tafi ya saba da yadda muka saba saboda suna da alaƙa ne da juna ta fuskar ma'ana kuma ba za ka rabe wata da wata ba shi sa na ga cewa mu karanto su mu karanta su bisa tarjamar da malamai suke musu a gurguje sai kuma mu shiga cikin menene abin da ya tabbata na wannan al'amari da ya faru na hadisatul ifk hausawa suna cewa wai waka a bakin mai ita ta fi daɗi to mu sai mu ce karatu a bakin mai shi ya fi daɗi Nana Aisha radiyallahu anha da kanta take ba da kissar menene abin da ya faru har Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan al'amarin yaya ya faru tun asalinsa wanda wannan riwaya sun zo a cikin sahihul bukhari da sauran littattafa kamar musnad na imam ahmad wanda kai tsaye za mu tafi kan maganar nana aisha radiyallahu anha hadisi ne mai tsayin gaske amma duba da fa'idar da yake kunshi a cikinsa da kuma yadda zai warware wa dukkanin wanda yake da koda nau'i ne na shubha ko a sa mishi shakka akan wannan al'amari lallai ya zama dole mu bi wannan hadisi tiryan tiryan domin mu fahimci menene hakikanin abin da ya faru nana Aisha radiyallahu anha take cewa Mazala sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi tafiya yana yin ƙuri'a a tsakanin matansa wadda Allah ya sa ta ɗauki ƙuri'ar ta ta fito to da ita za a yi tafiya wanda wannan zai nuna mana ne tamamin adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka lokacin da zai tafi yaƙi na ghazwat banin mustaliq sai ya gudanar da wannan ƙuri'a da ya saba gudanarwa yana yi sai tafiya ta faɗo akan nana Aisha radiyallahu anha tace da haka sai suka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace wannan al'amari ko wannan tafiya ta kasance ne bayan an saukar da ayar hijabi ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ينزع أن توقد الهجاب ده هكا دولة ما تاسو كل شيء ستتر شيء إنزاء تفيا بسا ونن سيكسن شيء an samar da wani tsari da idan za a yi tafiya da ake yi a kan raƙuma akan samar da wani ɗan ƙaramin ɗaki da ake ɗorawa a kan raƙumi ɗin a sanya labule da za a kare mace domin tabbatar da hijabinta nana Aisha radiyallahu anha tace ana daukanta a wannan daki wanda suke ce mishi haudaj za a kwantar da raƙumi ta zo ta hau ta shiga a sassauke wannan labule a yi tafiya idan an je inda za a yada zango za a saukar da raƙumi a kwantar da kansa ta sako ta je ta yi uzurinta da haka ta ce suka tafi har suka je manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya gudanar da abin da zai gudanar a wannan tafiya suka kuma ɗebo jiki da su da ayari da tawaga suka dawo suka taho suka nufato madina nana aisha ta ce har sai da suka zo gab ma'ana sun kusa isowa garin madina sai aka yada zango domin huta gajiya da mai uzuri ko bukata ya je bisa ɗabi'a ta ɗan adam da haka na na aisha ta ce an zauna wannan yada zango ɗin sai aka shela na cewa za a tafi da ta ji cewa za a tafi sai ta tashi ta tafi ta je ta yi uzurinta ta dawo tana dawowa sai ta tarar me wannan a, ta shafa kirjinta a karan farko sai ta ji babu sarƙarta a wuyanta da haka sai ta koma ta je ta nemo wannan sarƙa tata da ta faɗi ta koma shi kenan sai aka tashi ayari ya tafi aka zo aka ɗauki haudaj ɗinta ba a ji cewa na na aisha radiyallahu anha ba ta cikin wannan haudaj ɗin ba saboda ni sai ta ba da uzuri ta ce sun ɗauka cewa ina ciki a wannan lokacin mata sun kasance ba su da jiki ma'ana ba su yi ƙiba ba sannan na na Aisha ga ta yarinya ce karama a daidai wannan lokacin sannan ta bada uzurin cewa mata abin da suke ci gwargwadon bukata ne mana ba sa matsantawa a ci har ya zamanto sun yi kiba wadda ta wuce kima da haka da suka ɗauki haudaj din nan ba su gane cewa na na Aisha ba ta ciki ba saboda me karancin nauyinta sai suka tafi suka dora shi akan wannan raƙumi aka ci gaba da tafiya ita kuma da ta je ta samo wannan sarƙa tata ta zo ta duba ta gani cewa an riga an tafi ba wanda za ta kira ballantana ya amsa mata wuri sai fetal fili kawai shi kenan sai ta nemi wuri ta zauna ta ce a uzurinta ina tsammanin cewa idan sun tafi suka ga babu ni to za su dawo ne guri na ƙarshe da aka yada zango za su zo su neme ta a wannan guri da haka ta ce ina zaune a wannan guri shi kenan sai bacci ya ci ƙarfi na sai bacci ya ɗauke ni ku duba ku ga wannan zai ƙara nuna muku ƙarancin shekarun na na Aisha a wannan shekarun wanda yake zaune a cikin Sahara ayari an tafi an basta ba wanda za ta kira bare ya amsa amma nutsuwa ta cewa har ta ji bacci ma har ya ɗauke ta ta samu can to sai ga Safwan bin Mu'attil ya taho wanda shi dama a ɗabi'ar sa mutum ne wanda yake bin bayan ayari ma'ana an tafi an yi nisa to shi yana daga baya inda aka yada zango idan an yadda wani abu ko an yi mantuwa ko an yi kaza ko wani wanda yake bukatar taimako an bar shi a baya shi kuma da wannan hidima yake yi da haka yana zuwa wannan guri sai ya hangi duhuwa alamar akwai mutum a wannan gurin da haka yana karasowa sai ya gane cewa na na Aisha ce domin ya san fuskar ta kafin saukar da ayar hijabi take cewa yana ganin ta abin da ya tayar da ita daga wannan bacci shine sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matan manzon Allah a nan gurin ita kadai ba kowa ta ce daga wannan ni kuma ina ji da na tashi na ji wannan istirja'i na shi na tashi sai na rufe fuskata na gyara hijabi na ta ce wallahi bai ƙara ce min wata kalma ba bayan wannan sannan ban ji wani abu daga gare shi ba bayan wannan istirja'i da ya yi kawai sai ya zo ya kwantar da wuyan raƙuminsa a ƙasa ya nuna alamar cewa ta hau wannan raƙumi ta hau sai ya ja wannan raƙumi tinkes-tinkes suka tafi har suka isa garin madina labari ya taho lokaci ya mana halinsa insha Allahu ta'ala gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya akan jin yadda na Aisha radiyallahu anha ta ba da kissar wannan al'amari mai girman gaske da ya faru tare da izina da darussa masu yawan gaske wanda suke a cikin wannan kissa ta hadisatul ifk abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya gaba ɗaya a cikin lada wanda ne kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mu kuma ya nusar da mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu an saukar da hijabi da haka dole mata su killace su suturce in za a yi tafiya bisa wannan sai ya kasance an samar da wani tsari da idan za a yi tafiya da ake yi a kan raƙuma akan samar da wani ɗan ƙaramin ɗaki da ake ɗorawa a kan raƙumi ɗin a sanya labule da za a kare mace domin tabbatar da hijabinta nana Aisha radiyallahu anha tace ana ɗaukanta a wannan ɗaki wanda suke ce mishi haudaji za a kwantar da raƙumi ta zo ta hau ta shiga a sassauke wannan labule a yi tafiya idan an je inda za a yada zango za a saukar da raƙumi a kwantar da kansa ta sako ta je ta yi uzurinta da haka tace suka tafi har suka je manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya gudanar da abin da zai gudanar a wannan tafiya suka kuma ɗebo jiki da su da ayali da tawaga suka dawo suka taho suka nufato madina nana aisha ta ce har sai da suka zo gab ma'ana sun kusa isowa garin madina sai aka yada zango domin huta gajiya da mai uzuri ko bukata ya je ya bisa ɗabi'a ta ɗan adam da haka nana aisha ta ce an zauna wannan yada zango ɗin sai aka yi shela na cewa za a tafi da ta ji cewa za a tafi sai ta tashi ta tafi ta je ta ji uzurinta ta dawo tana dawowa sai ta tarar me wannan ta shafa kirjinta a karan farko sai ta ji babu sarƙarta a wuyanta da haka sai ta koma ta je ta nemo wannan sarƙa ta da ta faɗi ta koma shikenan sai aka tashi ayari ya tafi aka zo aka ɗauki haudaj ɗinta ba a ji cewa nana Aisha radiyallahu anha ba ta cikin wannan haudaj din ba saboda ni sai ta bada uzuri ta ce sun dauka cewa ina ciki a wannan lokacin mata sun kasance ba su da jiki ma'ana ba su yi ba sannan nana Aisha ga ta yarinya ce karama a daidai wannan lokacin sannan ta bada uzurin cewa mata abin da suke ci gwargwadon bukata ne ma'ana ba sa matsantawa a ci har ya zamanto sun yi iba wadda ta wuce kima da haka da suka ɗauki haudash ɗin nan ba su gane cewa na na isha ba ta ciki ba saboda me ƙarancin nauyinta sai suka tafi suka ɗora shi akan wannan raƙumi aka ci gaba da tafiya ita kuma da ta je ta samo wannan sarƙa tata ta zo ta duba ta gani cewa an riga an tafi ba wanda za ta kira ballantana ya amsa mata wuri sai fetal fili kawai shi kenan sai ta nemi wuri ta zauna ta ce a uzurinta ina tsammanin cewa idan sun tafi suka ga babu ni to za su dawo ne guri na ƙarshe da aka yada zango za su zo su neme ta a wannan guri da haka ta ce ina zaune a wannan guri shikenan sai bacci ya ci ƙarfi na sai bacci ya ɗauke ni ku duba ku ga wannan zai ƙara nuna muku ƙarancin shekarun na na Aisha a wannan shekarun wanda yake zaune a cikin Sahara ayari an tafi an bassa ba wanda za ta kira bare ya amsa amma nutsuwa ta cewa har ta ji bacci ma har ya ɗauke ta ta samu ta to sai ga safwan bin mu'assil ya taho wanda shi dama a ɗabi'ar sa mutum ne wanda yake bin bayan ayari ma'ana an tafi an yi nisa to shi yana daga baya inda aka yada zango idan an yadda wani abu ko an yi mantuwa ko an yi kaza ko wani wanda yake bukatar taimako an bar shi a baya shi kuma da wannan hidima yake yi da haka yana zuwa wannan guri sai ya hangi duhuwa alamar akwai mutum a wannan gurin da haka yana karasowa sai ya gane cewa nana Aisha ce domin ya san fuskar ta kafin saukar da ayar hijabi take cewa yana ganinta abin da ya kayar da ita daga wannan bacci shine fadin sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matan manzon Allah a nan gurin ita kadai ba kowa tace daga wannan ni kuma ina ji da na tashi na ji wannan istirja'i na shi na tashi sai na rufe fuskata na gyara hijabi na ta ce wallahi bai ƙara ce min wata kalma ba bayan wannan sannan ban ji wani abu daga gare shi ba bayan wannan istirja'i da ya yi kawai sai ya zo ya kwantar da wuyan raƙuminsa a ƙasa ya nuna alamar cewa ta hau wannan raƙumi ta hau sai ya ja wannan raƙumi tinkes tinkes suka tafi har suka isa garin madina labari ya taho lokaci ya mana halinsa insha Allahu ta'ala gobe za mu dora daga inda muka tsaya akan jin yadda nana Aisha radiyallahu anha ta ba da kissar wannan al'amari mai girman gaske da ya faru tare da izina da darussa masu yawan gaske wanda suke a cikin wannan kissa ta hadisatul ifk abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya gaba ɗaya a cikin lada wanda ne kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mu kuma ya nusar da mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mm. رياض الجنة الخضراء